إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم يا جماعه المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha ɗaya ga wata na safar hijira shekara 439 wanda ya dace da 31 ga wata na goma shekara 2017 a yau insha Allah za mu yi darasi na 115 a cikin littayin alwajiz fifike sunnati wal kitab aziz yau darasi na 115 insha Allah za mu tashi al'ila a sati da ya gabata mun yi bayani na ƙarshen bayaninmu mas'ala ta kafara ta rantsuwa wanda ya rantsuwa zan yi kaza bai yi ba zai kafara wanda ya rantsuwa ba na kaza sai ya yi zai kafara wanda ya rantsuwa abinda ya riga ya huce ya yi kartsuwa ta ƙarya kuran irin da aka yawan yi to wannan sai tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala game da hadari da ya sa kan shi sai al'ila al'ila mana kalmar ce ta rantsuwa alhalaf mana an kawo shi a nan ana kawo shi a layin rantsuwa ta saki mutum zai rantsuwa ya rantse da Allah baya ƙara kwanci da matashi to wannan sukan yi haka su bar mace haka nan ba mai arme ba kuma mana ba zawara ba ba mai arme ba ba zawara ba mu'allaka shikenan tunda na rantsa shikenan kuma yin hakan laihi ne bai dace ba an ba wata darura to yanzu dai anan maganar da zai yi yin haka idan haka ta wakana mutum ya rantse da Allah baya kwanciya da matashi to amma ba dukkan rantsuwa ba za mu ce wadda ake wa wannan magana a nan rantsuwar da ta huce wata hudu cewa in maka ce hal abada ko sai na wata biyar mun je wajen ki ba kasa da haka wata daya biyu uku zuwa hudu ba a kiran shi ila'i wanda ake hukunci a nan wannan ba iya kai karan miji ko a tilasta mishi da zawa a ƙasa da haka inda ake magana nan inda ya huce ko hace ha abada ko ce sai ya wata biyar misali ya ce waɗe da halafar rajulu Allah ya ta'azzaujatahu muddatan dunan arba'at ashur fal'aula an yi kafira an yamini idan mutum ya rantsuwa ba zai kwanta da matar shi ba mudda kenan kwanakin adadin da dunin arba'at bai kai wata hudu ba dunin arba'at ashur bai kai wata hudu ba to anan fal'aula abin da yi gare shi kurum an yi kaffira an yamini abin da ake aka so ake so gare shi ya ka fara rantsuwa wa ya taha ya je wajen matar shi taka matar shi abin da himi ake nema gare shi ya ce ya wannan magana dalilin wata ruwaya da imam muslim ya roto haka imamun nasa ya ibn maja cewa annabi ce kauli sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamin far'a ghayra khairan minha falyati alladhi huwa khair wa yukaffir an yamini yace dan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yamin wanda yayi rantsuwa kan wani abu rantsuwa far'a ghayraha khairan minha sai ga wani abu wanda ba cika rantsuwa ba shi alkhairi misali ya rantse da Allah bai zuwa wajen matar shi an tabbatar da zuwan shi ne mai alkhairi na rantse da Allah ba na kwara kwanciya da ke ko na rantse da Allah ba na kaza ko he na kaza dai he kaga saba ma rantsuwar shi ya alkhairi gare ka to kakkace aini na riga na rantsi sai ya ce faliyatul ladhi huwa khair sai manzo Allah ce kai abin da yake shine mai alkhairi nan shi ake nema kai aka ce na rantsuwa kuma walukafir an yamini ya kai kafara ta rantsuwa da kada kai kai kakka ce kare da kai baka tun da rantsa shi kinan kare a ya ce fa'in lam yukaffir fa'alihin samar hatta yankadi al'ajal allazi samma idan wa mai gida ya riga ya irin wannan rantsuwa ba za shi wajen matar shi ba kasa da wata hudu to mata uwar gida ya dai kwanta ya haƙuri mana ba ta da damar daga ƙara sama ta ce ba ta yarda ba a wata hudu iya da haƙƙin haka na in yayi duk da illa ce amma an ba shi wannan iyakar ƙololuwar wata hudu ne ƙasa da haka ba ta dama ta yi ƙara ta yi koyin tarugun ƙasar kun ta yi haƙuri ko ta lallabe shi ya yi kafara tsakaninsu amma ba magana zuwa wajen shari'a ya ce faƙad ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i وكانت انفكت رجله فقام في مشربة له 29 من ظل تبقى irin wannan rantsuwa ce bai kashi gidan shi wata guda ce wallahi na wata ban shigo ba baya bai na na rantsa na wata guda ban shigo ba zungur a lokacin ya dace ya wata jirɗe wala mace gocewa ta kawashi in fakat rajalahu kawashi ta goce ya samu ya hado daga abin hawa kawashi ta ya samu gocewa faƙama fi masharabatin lahu 29 ya zamana a cikin taraka masharaba kamar ce taraka masharuba masharuba taraka ya zamana cikin tarakan shi kwana 29 bayan 29 sun manazal sai ya sabko ya huto daga ɗakin ya zo gida faƙalu suka ce ya rasu lallah alaita shahara ayyar wata guda kai wata guda kalin tsika kai ga dawo ra 29 faqal ashharu 29 ai wata dama iya 29 kenan ba wani abu ne ba kenan wata 29 ne shi zai zo shigo kenan inda magana dai kenan yayi rantsuwa ta wata guda bi gida ba wa amma idza halafa alla yataha abadan aw muddatan tazidu ala arba'at ashhur amma inda mutum ya rantsuwa ba zai yaba kwanciya da matar shi ba har abada na tsare kwanciya da ke ko wata mudda wadda ta huce wata hudu in yi irin wannan rantsuwa fa in kaffar wa'ada ila wata'iyya in yi kaffara kenan kayan wannan mudda ya koma takin matar shi abinda kenan ake nema kenan wa illa ɗan har bai yi ba ma'ana kafara balle ya komo wajenta in tazarat bi hatta ta madi arba'ata ashir za ta iya haƙuri ta jiraye shi har ta huce ko ta kai tsawon wata hudu sun matsalabatu bai wata iya bayan wata hudu ta rike shi yanzu ɗayan biyu imma ya koma mu'amala ta arme da ita autala biya ko sake ta daga nan iyaka ne in ma rabuwa in ma a koma a ci gaba da mu'amala ta kwanciya ta arziki kamar ta da kullum wata hudu iyaka ne da kauri ta'ala للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وأنهم فقال الله سبحانه وتعالى ألنا مغنى للذين يولون من نسائهم wannan waɗanda suke yi ulul manam suke yin ilahi suke rantsuwa game da kin takin matansu ko jima'i ba za su kwanta ba da matansu suka yi rantsuwa tarabbus arba'at ashhur za a jiraye su har tsawon wata hudu bakin wata hudu fa in fa'u in suka dawo suka ci gaba da mu'amala kamar ta da fa inna Allah gafurun Allah mai gafara ne mai jin kai ne kenan a koma ga Allah na yahi abin da ya wuce kuma a ci gaba da mu'amala in ya komo a wannan muddakin ta wata hudu da ta yi wa in azamu talaq in wa kenan niyyar saki ne ya saki amma dai bakin wata hudu ne za a zo a zamana ilanin magabata akwai saɓani ta da wasu cikin sabai masalar shin idan wata hudu yayi bai zo ba har wata hudu yayi arme ya kare ko ko sai lokacin da aka zo aka tsaida shi a gaban shari'a ta yi ƙara aka zo wata hudu in ya huce a shi ne za a ce kenan saki ya yi wasu masu ce to sakin ba'in ne ko ko saki ne raja'i an ce saki ba'in wanda bai da dama komi in aka raba bai da mai da ta ya saba armi ko ka saki na raja'i abinda jamur kaman umar bin khattab abin aka samu tabbata gare shi haka usman haka ali su abdullahi bin mas'ud su ibn umar cewa dan wata hudu yayi ko sai bukatar jamhur dan wata hudu yayi ba abin hukunci da lalace a shi amma tsaida shi ne za a yi tana da haƙin ta kawo shi ta tsaida shi ba ta yarda ba a lokacin nan a ce sakatta amma ce in ma ka koma ka ci gaba da mu'amala da ita in zai iyaka zo iyaka ka koma ka ci gaba da zama da ita da mu'amala ta arme da ita ko kuwa ka sake ta a lokacin nan ne ɗayan biyu idan bai ɗauka ba sai alƙali da ki hukumci da hannun shi sai raba su kuma zaman kamar raba arme ne a zaman kenan raba su sake a ƙari a lokacin nan kenan shari'a ta ɗauki abu a hannunta amma ba haka ba yakan yi ta wata haƙuri ma wata na aka samu wasu mata a gidan guda ma su sama da haka biyan haka ma su yi haƙuri da matsala to da akwai zalunci akwai zalunci in ba wani dalili na musamman rashin lahiya kuna daban akwai zalunci ka wuce haka dan an yanka maka wata hudu bayan wata hudu dole ka sa abin da kai ko ka komo ka ci gaba da mu'amala ko ka saki nan akwai wanda duk da asa masu wannan magana wasu kan cewa kuyin da an wata hudu an kare kurin armin kai lalace a armin bai lalacewa sai a lokacin da ta nemi haƙƙinta shi ne za a tsaida shi wani shi mara yin wani jamun haka wani sabon a lokacin za a kashi a tsaida shi a ce da hukunci in ma ya koma in ma ya saki in ya kiya shari'a ta saki shi ne magana abinda yake wakana a wannan aya ya ce kalmar na zama talaka in ko aka yi mai saki shi kenan bayan Allah sami Allah mai ji ne da game da kuma sani game da bayan shi annafi ana bin umar radiyallahu anhu ma kana yaqulu fil ila fil ila alladhi sama Allah ta'ala Abdullahi annafi kace Abdullahi bin Umar yana hodi game da ila inda Allah ya ambata na da zai yuluna min sa'ihim wannan ila'in yace la yahdu li ahadin ba'da al-ajal illa an yumsika bil ma'ruf aw ya azima bitalaq kama amara Allah azza wa jalla yace bai halitta ga wani bayan ajalin da Allah ya yanki ɗayan biyu ne kuma illa an yi musuka bin ma'aruf a wai azuma bitalaq imma ya rike ta a ci gaba da kyakkyawan zama da mu'amala ta arme ko kuwa ya ne saki-saki kamar yadda Allah umarni bakinka kenan gadi ba ta lokacin da Umar ibn Khattab ya ji wata mace tana kalamomi wadda mazan sun tai wajen yaƙi nesa da mijinta tsawon lokaci tana kalamomi na jajen rishin miji da maganar in ba don tsoron Allah ba da wannan gadon ya motsa zaka za tana yi wanda dai Umar anan ya gano da ya fahimci matsalar ta nisan ta a nan ne kirawo Hafsa ya tambaye ta mace wani mudda take na haƙuri game da namiji rashin kusantar namiji ta subhanallah tana ga kumya ba mata ya mata wani tambayar ce wallahi kin gaya mani mun shiga mu zai gaya mu da ya shi ce kuma tana cikin umrin tana cikin umrin mu da umrin to ya kin gaya mu wallahi dole ki gaya mu kuma ki da dauka ta ce wata hudu shi ma gudawa na sanar ƙwararra wata hudu ya kama su ilahi daga nan umar khattab in ya aika runduna zuwa jihadi fi sabilillah ana dibawa duwan suka katin wa su komo gida bacin katin wa ake wata hudu in wata hudu ya yi ya yi replasan wasu wasu ya kai wasu wasu wani wasu wani su dawo haka ake da cinan ana iya turu mutum a jima ana ana fafata ba dawo gida ba to din da aka cin suwan suwa ne ana rubuta akwai rijistar da ake diwan aga wani sun wata hudu to ya a maido su sai su tojin su don su ma mata da haƙinsu ka bar matsala gida ya ce wannan shi ne kina a takacin maganar ila'i kina idan mutum kurin ya rantsuwa har abada bai ƙara kwanciya da ita ko kuwa sai wata biyar to bakin da shari'a Allah ce bakin za a jiraye ka arba'ata ashhur kuran wata hudu ne an wata hudu yayi dole a tsaida ka ka yanke hukunci in ma ka komo ka ci gaba da rayuwa ta arme ko ka saki wannan ana magana ta amma in ta ce hakinta ne in ta yi haƙuri ma shekara na zai hakinta ta dangane ba da komi amma na magana idan tana buƙatar ta kuma ƙasar haka babu dama a zo a ce dole ka kawo ta biyu ta uku bai daba kai daba a daba wannan kuma shi ma ana iya dole abarka kana da haƙƙi ka ja har wannan lokacin kana da haƙƙi ka ja ba mu kai ƙaranka kai dai a gyara ta cikin gida kurum bayan wannan yanzu sai al-zihar mun ƙari bakan ila yanzu sai zihar zihari asali shine ka cewa mace an ta'ale ka zahar ummi ke daga yau kin koma kaman bayan wata an ci an kama magana baya don magana hawa ko goyo doka kinaya ce ta haramta mata da suke yi kin koma kamar mana uwata duk da wasu suna ga cewa ko ba da hannu kai ko ba da wasu kamar da zahiriya suna ga cewa da wasu daga cikin magabatun hasan da basarin cikin magabata dai wasu na ga cewa yadda nassin ya zo haka imamu sana'anin cikin surasa a kan haka nan sai bin hazam yadda nassin ya zo baka ce misali ke a wajena kamar kawa kawo babata ko kan uwata ko hannun uwata ko ce a'a da Allah ya kace a zahari aka ce suka tsaya kun su kurin he zahari he baya kurin kuma wasu anan suna kawa ta cikin malikiya suna cikin masu ganin cewa ba sai uwa ba duk muharram maka ke kaman diyata kaman kanwata kaman yatta amata da halaka in ka ce ke mata kiwon kaman wance kenan wannan iya matsayin zihari a wajen malikiya da wasu malamai ba duka bajin abin ba wasu na gace a Allah abin da ya ambata uwa ya ambata uwa ya bayani biya ambaci ba magana wata damu daban ba wannan shine nassin zahirin nassin zahirin nassi uwa gaskiya da uwa magana ba da mata ba da kanwa ba da yaba haka akwai zihari da mutane ke a nan na maganar in na kwanta da ke kamar na kwanta da uwata nan mahiyar shi suke mutane ta ce wannan wauta ce wawa ne mai magana wawa ne iya cikin wauta ba a yi wannan zahari bizu da haka ba shi sa kamar ina ga cikin shirin mutum halil ya kare masala ta wauta wannan kalama amma ba ta daga cikin kalmar zihari ka ce ina kwanta da wata ba haka nan yadda ya zo ka bar shi a nan kuna matsayin ce ka zahar ummi magana kamar na kwanta da uwata wannan wauta ce kware na shi ya gama bai cikin kalma ta zihari in ba aka ni da sauransu ba amma gaskiya bai cikin kalma zihari ba a yin ta wannan wauta ce mutum haka kiran ba ku sadar shi kuran wauta ce kuma akwai wata wauta ta gaba wata mace za ta ce miji ai in na kwanta kamar na kwanta da ubana amma ta suna kana in na kwanta kamar na kwanta da ubana ka da wata wani mawauta ce mace batta zihari yadda batta saki haka ba ta zihari batta dama ta yi zihari ta ce ayi shi ke da ana cika maka bana a shi mai cika kurin ki tuba ga Allah wasu na ka ce ta kafa ba ta kafara ba shi dai batta dama kana ko ita ta ce kai kaman kaman mahal baba na kake da kin sallah kiran dole batta batta da hakkin sai wannan batta da hakkin gaskiya sai yake ce anan wa man qala li zawjatihi anti alayka zahar ummi wanda ce matar shi ke a wajena kamar bayan uwata fa huwa muzahir wannan shine mai zihari wannan ya kai cewa shi ne aka ce zihari wanda zai ce matar shi kamar bayan uwashi wata haruma alayhi zaujatuhu فلا تأوى ولا يستمتع منها بشيء حتى يكفر بما سماه الله في بما سماه الله في كتابه wannan wanda ya wannan kalma mata wannan ta zama haramu gare shi wannan ta zama haramu ya taba ta bai uzurin takatta ba zai ji wani daɗi ita ba dan akwai musu kawo a kabilan ta masa sai in jima'i ne ma ana yi wasa ba za ka iya wani abu na jin daɗi ita ba da ba kai da uwarka ba ba kai wani abu daban na jin daɗi da ita ba hatta yukaffir bima sha bi yasma Allah fi kitabi sai kai kafara da abinda Allah ya ambata a cikin littafin shi sai kawo abinda Allah ya ambata cikin littafin cikin alqur'ani والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وإن سكي زهاري جمد ما تنسوا sun mai udu nan koma magana mai tabbata cewa suna son su koma mu'amala da matan bayan sun musu zihari to fatari raqaba za su yantar da baiwa yantar da bawa kur wannan za su yi haka kabla ta masa kahin nan su nan ta almasa annan ma'ana jima'i ne kahin su sake saduwa da su kayan ko mu'amala da su ta jin daɗi zalikum tu'azu nabi wannan abu ne wanda ake muku galgadi ake muku wa'azi da shi walla bima ta'amaluna khabir Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa yace yanzu menene bayan maganar yan taddabawa yace fa mallam yajid wanda bai samu bawa da zai yantar bayan wa matar shi zihari فصيام شهرين متتابعين wannan zai azumin wata biyu mutatabi'ain a jere min kabal an yi tamasa kayan yayi mu'amala ta kayan kuje wajen wannan mata faman na misali wanda bai samu damar azumin wata biyu ba fa ya ta'amu 60 miskina zai ciyar da miskini 60 kake na 'yan tattabawa in ba a samu kai inda kowa bawa shine a gaba in ba bawa mataki na biyu azumin wata biyu a jere tukon kaje wajenta in ba damar azumi tukon a zo ciyar da miskini 60 ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله والكافرين عذاب اليم الله ya muku wannan bayanin don gwamnati masu imani da Allah da manzon shi kuma wani abu da aka ambata muku dokoki ne na Allah kuma kafirai na da azaba mai tsanani wannan shine kafara ta laifi ila'i da Allah ya tabbatar da wannan kalma ka cewa matarka kaman bayan uwarka Allah ta mahun umhatun in ma la yulad uladanahum la ce ba ka ba matarka ta uwarka matarka ba ta zama uwarka uwarka watan da ta aiye ka ita ce uwarka tun ce ne mai kullu da munkar na kalu zura kuna hada magana munkar magana mara kyau da ƙarya ce ya suna haɗa magana mara kyau mummuna da ƙarya ƙarya ce a mata ta kama ƙoƙa abada Allah ya dangana magance kalma ce mara kyau mummuna mun kai muna kalo zura magana ce mummuna kuma ta ƙarya yan bai dace ba ka dangana uwarka ga mataka kuma ƙarya ce uwarka ba ta kwata kama uwarka ha abada amma wannan laihin yasa to yanzu tun da kawo abin laihi sai aka haramta maka zuwa wajen wannan mata aka haramta maka mu'amala da ita ta jin daɗi dole sai kai wannan kafara don wannan laifin da kai na mai da matarka kamar matsayin uwa ta wannan hanya wannan shine kenan kafara ta in mutum ya wa matashi irin wannan kalma ta zihari kuma zihari yan uwa me ake cewa ba saki ba ne misalin zai iya kawai misalin mutum iya masu saki ɗaya ko saki biyu a ce a yi mata zihari ba iya ce wannan ziharin shi ma saki ne a bai cikin saki kurin an hana ka ne taɓa ta kurin sai bayan ka yi mana kafara tukon kaje wajen wannan mata na'am
to yanzu wannan abin da ya wakana a aikace sahabbai annabi yana raye abin ya wakana ya kawo kissa ta yace an khuwaila khuwaila bint malik bin sa'alaba qalat zahara minni zawji aus bin samit فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برهت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى ذوق عشان آية يقابك زوجها يتتشي خويلة تجيب اللبان تشيوا مجنتا مالك بن ثعلبة تتشي زهرا من زوجي مجينا يا من زهاري ميسونا عوس بن سامت تتشي ديمونا زهارا فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه نزو وجن manzana sallama ina mai jaje ina mai jajen yadda mijina ya mun ziyari wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tattauna ila tattauna da ni iya hodi ina ki ki tsoron Allah ittaqillah fi munami ki ji tsoron Allah kan dan dan ma'ana dan dan uwanki nan kaman kuzin kuzin kinta ne ibn dan amminki ki zo gidan ki ji tsoron Allah ki ka neman kamar ta neman rabuwa da shi ne dan akwai ta ruwa ta kawo kan nema ya yi je wajenta bayan ya abin ta kiya a ta kai gargima dai ta san gabin da ya mata a nan kenan ta tabbata a nan zama cewa ga halin tabbas ya kaza wata ruwa na wacce to yake jira na wata ruwa ta ki tana kwanta ce Allah ka bani mahuta Allah ka bani mahuta kan lamarina ta ce dai fa ma bari dubun gusa ba daga wannan wurin hatta nazala qur'an hal qur'ani ya sabko kada sami Allah kawai da tushadu ka fi zaujiya Allah ya ji kawai da tushadu ka fi zaujiya matar da Allah ya ji magana wadda take jayayya da kai kan lamarin mijinta za mu ji aya gaba gaba daya kinan wannan shi asalin asami kinan wannan mata kan lamarin ta ne wannan sura ta sabko kan lamarin wannan mata da ta kawo karar mijinta ya mata zihari a can da an kai haka shi kenan kenan ba damar wani hanya kurin ta kamar uwarka ba wata hanya ba wata kowa yanzu musulunci ne ka mota game da an aka yin ga abin da ke mata kowa uwarka wannan abin da kuke na al'ada na jahiliya mai matarka game da ta uwarka shikenan ta zama kamar uwarka wannan magana Allah ce magana ce ta banza mara kyau kuma ta ƙarya Allah Allah ya ture ta to duk da an ture ta yanzu ba ta aiki amma sai ka kafara kenan faƙal yutuk raƙaba annabi ce to abinda za a yanzu mijinki ya yantar da bawa shikenan sura ta sabko ga bayani ya zo Allah ya sabko da aya shikenan yanzu mijinki ya je yantar da bawa qalat la yajid bashi da bawa la yajid bashi bashi da musamman bawa qal fa yasumu shahrayn mutatabi'ain to zai je azumin wata biyu a jere nan ma qalat ya rasulullah inna shekun kabir ma bi min siyam sai rasulullah tsoho ne ya shekaru ya tsoho ne ya dama haushi kane zai tsoho ne tace ya shekaru bir iyazimi qal falyut'im 60 miskina to yanzu abin tunda ba azumi ba bawa ba adam azumi ya ciyar da miskinin 60 qalat ma indahu min shay'in sadaqa bi ai ba shi abin babu kace to ba shi abin da zai sadakar ma babu ta san mijinta qalat sai ta ce ana wannan magana fa'uti sa'ati izin bi arqin fi tamar sai aka kawo a wannan ana wannan hira a cikin wannan hira ya aka wani zamci sambu wani ka abu na arab ce wani wani zamci arab ko zamu samu zamu ce wanda dai ya ɗaukar sa'i sattin da dabino ƙulut sai na ce ya rasu lalla fa'in ne wa'inu bi arabin akar nan kamar zama an ce wani magana samun zama ce bi cika ba sa'i sattin kiyan kamar rabi ne sai ta ce ya rasu lalla to ni zan taimaka mishi da kenan sahu guda ne ma ita matai kakin a cina an samu mace mai hali miji talaka ko kamar na mata abdullahi bin mas'ud ko wanda ta kawo sadaka ta ba masallaci ko wanda ce ta ce za ta ka sadaka ko an yi mani a yi sadaka za ta kai taraba ya ce a ki ba ni mani dan ki mutu kayan mu ya yi mu ki kai wani nesa ki ba mu ci kurin ta ce a a ta ga annabi ce mijin ki ya canza ki ba mijin ki mu kina samu a da albasan da an samu mata masu hali an samu mata masu hali wata dalilai da dama ta ce zan taimaka mishi da araka da banima zan taimaka zan ka gudun mota sai kala sai annabi ce mata kada a hasant ya zahabi ba a taimi biya anu 60 maskina ce kin kyautata ya ce kin kyautata ka faɗa kin kyautata yanzu ki je ki ciyar da miskini 60 warji ila ibn mik ki je ki ciyar da miskini 60 kuma ki koma wajen dan amminki kenan ku zan kinta ta koma wajen shi kenan ta koma wajen kenan shi kenan in aka yi haka da shi kenan shi ta koma kuma ai da kiyawa ta aka rigima can shi ya nemi koma ta kiya ko ga dalili yanzu tun da ta bada shi kenan a cigaba kuma a cigaba kuma da zama a cigaba da zama na arme tsakanin su kaga nan kenan ya ce kaga nan shi bai iya bada ma kurin mushi akai bada mushi akai kun shi kenan kuma an dauke mushi wannan shine kenan wanda sai ya kawo nasin kan mas'ala kenan hanya ta ana wa mutum kafara a bada in shi ba shi da halin bada ba wa an urwata bin zubair qal qalat aisha radiyallahu anha tabaraka allazi wasi'a sam'uhu kulli shay inni la asma'u kalama khawlat bint sa'laba wa yakhfa alayya ba'duhu ويتشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي زهر مني لم إني أشكو إليك أروى لك ابن زبير أشهدك تيجي مشي أشهدك مشي لبارن شوى تبارك الذي وسع سمعه كل شيء يا جرماما وندا جيشي يا يروت كومي يا جن كومي الله كنا Allah ya girmama mai jin komi da komi ta ce inni la'asam ala haula bin salaba wa ya kafa labadu ni gani ga ita don gaman abu tsakaninsu ina jin wata magana haula wata kuma ba na jinta rabu kenan kenan tana wa'anda majaje zantar ina jin rabi bane jin rabi amma Allah subhanahu ta'ala ita kasa mai Allah hukum wallo ta kallo ta fi zaujiya Allah ya ji magana mai kaga shi Allah shi ta ne ya ji ya tana nauti amma ga Allah ya ji magana da ake ya sabkar da sura kanta shi ta kace sarki ya tabbata ga Allah wanda ya ji shi ya roci komai da komai ni ina jin kalama khawla bisa alaba wa yakfa alayya ba'd wani wani abun kuma kasa ji manan kasa ji wani wata magana wai shi take zauja tana karan mijinta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana ga annabi kenan ga halin da suke da mijinta tana ce ya rasulullah ya manzan Allah akala shababi wa nasarata lahu badani ya rasulullah wannan mijin da ya mun zihari ya cinye kurciyata mana duk ina karki na yadda kare kare kare na kare na zanta kuma ciki na ta abin zai na aiho da diya kenan ta shekaru ta kare aihuwa to yanzu kenan ina ta yace yayin mutane abu da ke na jahiliya ke shiga ke ta gama yawo an kare ta tsuwa ba na mai da ba sa dama yi ba kuma ya rabu da ta shi sai rasulullah wannan ya cinye mana ci kurciyata ya ciki na ya zubo da diya ya zubo mai da diya hatta idza kabilat sinni har da shekaru suka yi girma wa kada alati na yanke aihuwa ba na babu aihuwa zahara min yazo min zihari to na can da shikenan kare ba shi ba ita a jahiliya kayan musulunci kayan kai wannan hukunci kai sabo kai sai manzo Allah kuma tana wannan magana tana kai hukunta ga Allah Allahumma inni ashku ilayka ya Allah ina kai karana shi ta ruwa mai can barabe bai annabi ya ce ya hakuri ya hakuri kaza kaza kaza ki tsoron Allah zama ta nemi mutaka abu bai zama ta kan zama ta ya hakuri shi kenan zama haka nan ba miji in tana annabi ya ce ya hakuri ya kuma tana jaje Allah wa muta Allah ina Allah ina kai karana Allah ina kai karana zuwa gare ka ki tana Allah ba ta muta kan lamaranta akan sababin ta ne Allah sakar da wannan aya ta ce fama bari hatta ta nazar jibra'il bi haula ayat asha ta ce mini haula tana nan ba ta gushe ba tana wannan tattauna annabi yawai tana hodi tana Allah mana shi ne a shiko ilek har jibril ya sabko da wannan ayoyi kada sami Allah qala tujalu ka fi zawjiha wata shi take da Allah subhanahu wata ta'ala kuma kinnan zuwa karshen sura zuwa karshen aya wannan akan wannan baiwa Allah ne Allah saka da wannan cewa Allah ya ji magana wata take jayayya wata take tattaunawa da kai akan lamarin mijinta tana jaje zuwa ga Allah wata shi take ila Allah wala sama tawara kuma ko tana kai karanta zuwa ga Allah kuma Allah ce Allah yana jin tattaunawar da kuke yi shi Allah ya dauko waccan magana ta ga abin da za a masa zihari yace wa man zahara min mar'ati yawman aw sharan aw naw zalika akwai wanda zai ce coci ke kina matsayin bayan uwata da gadan wata guda suna kana wanda zai wata zihari ko ya ce kwana guda a yau gaba daya ko wata guda kina matsayin kaman bayan uwata faƙala an ce alayya ka zahar ummi shara nan da wata guda kika matsayin wata kan bayan wata fahuwa muzahirin shi ma mai zihari ne in barra biya mini falashe alai in ya cika yi haƙurin wata guda shi kenan ba wani kuma kan shi mana ba wani kafara da zai wa yana asaba ƙabalar muddatin lati sama'a in wa kayan watan guda ya je wajenta lazimatuhu kafaratul zihar yanzu zihar kafara ta zihari ta haushi kenan yan taddabawa in babu azumi sattin in ba iyawa ce da miskini sattin ko da wata guda ne ko kwana guda ya kawo wani shi wata ruwaya an salamata bin sakar albayadi albayadi قال كنت مرأة أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب سلمة كيران ذيك يورن حالين شي yace ni mutum ne mai yawan mu'amala da mata zuwa wajen mata a takaice yace la ara rajulan kana sibu zalika masu mun gaba ne ba sama akwai mutum mai sha'awa irin tawa yace daga mutum mai sha'awar mata irin tashi zuwa wajen mata irin nashi halin shi zai ki bade ya ce falamma da kada ramadan zahartu min mar'ati hatta sadaka ramadan ya ce da ramadan ya shigo hene zihari ga matata ya su kama hujjar yin ziharin mata guda shi zai kama kana ya ce henawa matata zihari ni da ke kama kina matsayin kama zahar ummi tsawon watan ramadan gaba daya har wata ya kare kaji me zai gane muke ni ana ya ba mu labarin iya da yawan sha'awa kuma ya zo yanzu a ramadan an san an halitta zuwa wajen iyalai da dare ko amma shi kuma ce gaba ɗaya watan ya yi zihari bai ƙara zuwa kusantarta me ba da wani bane ma'ana ƙarfi me nan niyya ce ta ka aje da ranar ya sha'awa shi sa ka aje daga daren tun da dare ma ya sha'awa dare har ta kashi rana ya ce to gaba ɗaya ma watan don ƙari niyya kai ma kusanci mace to ɗabi kasa akwai ɗabi'a mutum yakan iya zuciya ta so kaza ko ka tana iya kaza amma kuma ɗabi'a shi ta kasa jimrewa haka zai ka zuciya ka wata kuna ne wata kwanan da wani jigari akwai wani abu da aka yi wata mace wata mata ce ƙorar malamai ne ustaza ce ustaza ce tana koya mata karatu ta zo masala na ga jami'a ne malama ta zo kamar ta ta mata tana kawai ta zo musu ala yin mata da yawa ta addu zaujat yin mata tana mata bayani ayon yin mata da yawa ga mace kaza ga fa'ida shi kaza take musu bayani na muhimmanci musa mata suke damuwa da kishiya ai kishiya abu ke zama ce kaza kaza ta kai bayan ta da kwatar ce ta kare bayan da gaba da kwata can cikin mata wata ta kururuwa cikin mata can sana ta kare ta kare ta kare ta zai ita bi ta a ta ta nuna masha Allah masha Allah wancan ai ruwa kaza ina take abin da take rungumata Allah ta ce malam malama ashe ke ashe haka ke nan nan da wata shekara mu ta uku mijinki dan na boye miki dan musan kuke wace kar ko ta fadi ta ta ashe haka ta ta da mu na gaba ko matsala na boye miki shi kan wajen uku da mijinki shi kan miki mun ta miki da mijinki miji ne ne hada indiya muka za ashe ki ko yan woyi ko ta da kuma sai ta wani kana ji ta da kun helikita sai me ta sai ne a likita ta ta wani ko aka aka bu sasa da Allah alibi aka bita aka je likita aka da cari mata kawo hankalinta ta warware ta ce usaza ta ce wallahi ba samun jinki kwada ta ba ta samun jinki ba ta ba samun jinki ba amma abin zan gaya miki daga yau wannan darasin ma naki bane daga yau darasin ma naki bane darasin ma kida kida kida wani yake kida baki da wani yake ke ba gaskiya wani yake wani da ta daga yau darasin ma naki bane ga mutum ya abu iya san abu amma ya hudu amma kuma ya kasa jimrewa ta da kama ka da zama maka bane ba aka samu ɗabi'a ce gurin ɗabi'a ce wannan ga mace ce don cikin laraba ne ita wai don ka don yaƙi zuciya don ka ta damu wallahi ta ita ta je da ce zai asa arme ita ta je gidan amarya wallahi ce ta je ta tambaya don ka gaba ga matsala ita kuma duk wani don ta jimre ne ta jimre da abun ka ta damu ita ta je ta ne ta ce miji ya san da ku mijin ki ta ce kwarai kwarai ta ce Allah ce zan kasar da ku akwai wanda ta ce haka ne sai da kuna suka bincika haka ne Allah ku bashi ita ta tambaya aka bashi mata aka zo aka kawo uwar gida aka kawo komi aka shirya komi aka amarya yan amarya aka watsi yan kamar aka watsi aka tashi amarya ta aka amarya ɗakin ta tashi take ta kanci da aka tafi tawadi gurin kanci da aka tawadi wallahi ko haɗuwa ta yi ka tana so min zuci ta bata ɗauka ta so ta yi amma ya cikin ɗabi'a ta bata ɗauka ɗabi'a ta bata bata ɗauka ta kasa ɗauka mara abun ta lauha haɗuwa ta yi ɗabi'a mutum akwai mutum mutum ya so ya yi amma sai abin ɗabi'a shi ta kasa jimriya ke shi ma wannan ba Allah shi ma duka niyya ce ta kai mai kusanta ya yi wannan rantsuwa duka a watan gaba ɗaya bayan ni ba ki sai wata wuta ya ce kenan hatta sadakar wanda kenan har mazan fita gaba ɗaya fabar na mahiyar tuhaddisu ne za ta laila in kashe fali min hashai wata ran da dare shi ta duka watan kwadago shi ma da halitta mai dare amma shi ta zihari ga hadaran gaba daya ya ce wata ran muna hira da matata muna hira sai wani abu ya bude daga jikinta na gani fawasabtu alaiha fawakatuwa fawakatuwa eh ya ce kurin yana tashi kurin ya zo wajen take fawakatuwa kurin ya kwanta da ta kurin kasa kuri kenan abin da gurin ya same shi falamma asbahtu ghadawta ala qaumi garin Allah na wayewa sai na je wajen jama'a ta yan ungosu jama'a dangin shi fa akhbaratu mu khabari na ba su labari na ga halin daga cewa na shiga wani hali na shiga matsala na mata ta yi hali wata guda ga abin da ne jiya wa qultu lahum saluli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ku je ku tambayin manzan Allah me zai me halina faƙalu ma kunna na fa'al idan idan yanzu lullawa fina kitaban au ya kuna fina mai sosai laman ƙaunun fayyabka alaina auru suka ce wallahi suka ce ba za mu je ba mu je mu tambayin manzan Allah mu je wani a sabkar da wata aya kan ƙabilanmu Allah saukar da wata aya a saukar da wata aya wani ta yi a sada musamman a kanmu ko mun zana wata magana har tashin kiyama kullum abu ya bi mu haka mun haka mun gori da ita wallahi za mu je waje ka ka tabo kanka walakin sawfa nusallimuka bi jariratuka za mu barka da abin da ka dauko ma kanka ka je kai da ka ja kanka ka je abin da ka ja kanka ka je kai ka sani ba mu zuwa ne da sunan fami kimi mu je a namu yayi kai da kai ka je ka tambaye kanka kin ba sunan ƙabilan ba ba za mu yi ba ya ce suka ce kaje tami kanka in ta haɓa an ta fasa kun sha'ana da rasulun asar salama ka je ka gaya manzan Allah abin da ka yi ya ce fakara jitu hatta jitu ya zai ya ce na hutu kina shi salama musu zakar salama ce sai na hutu na zo wajen hatta jitu na zo wajen manzan Allah salama fa akhbartu la khabar na ba manzo labari mana labari na na mata ta zihari don gudun shawa ina ni mutum mai shawa ina gudun kaza kaza na mata ta zihari kuma a cikin ramadan kin ga abinda muka yi na je wajen ta na shi labari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anta bidhak haka kai fa qultu anan annabi ce mishi haka kai yace ana bi zaka haka ne rasulullah haka ne ana bi zaka wa ana ya rasulullah sabirin hukumullah alayya yace gani ya manzo Allah gani na yarda duk hukuncin da Allah kaina na riga nayi gani kuma zan dauki hakurin duk hukuncin da Allah kaina na dauka qal fa'atik raqaba to yanzu ka je ka yantar da bawa qal qult wallazi ba'athaka bil haqq ma asbahatu amliku illa raqabati hadi yace bawa ya ci ayya manzan Allah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya Allah ke nan ma a saba ta amurka da rakabta ta ai ni yau na waye gari ba abin da na mallaka he wannan wuyan nawa mana ba ni da komi na magana bawa aka raka ba ai karin magana ne na bawa ko ya ce yantar da wuya amma san ba ke ni ya ce ai ni na waye gari yau wasu wallahi ba mallaki komi ba yau da wuyan nawa kin ba magana bawa قال فصم شهرين متتابعين to yanzu ka je kai azumin wata biyu ko kuma ce mutum waye aka wani magana shi wata guda yake zama matsalawa za ka ce ka je kai azumin wata biyu shi ko wasan wata ɗaya da wani matsala shi wata ɗaya da kasa guri to za a ce je azumin wata biyu kuma a jere qal qultu ya rasulullah wa hal dakhala alayya ma dakhala min bala'i illa bisawm ce ya musa Allah abin da sami na bala'i ba da azumin ne ba adama azumin ne abin da kai halin azumin ne sami ne kira da kuma an can ya azumi rasulullah kuma an can ya azumi dama wani bala'i ya sami dalilin azumi ne kuma an can ya azumi rasulullah a nan ya ce fata saddaq a ad'im 60 miskin to yanzu tun da wani babu ka je ka yi sadaka ko ka je ka ciyar da miskini 60 shikenan قال قلت wallazi ba'athaka bil haqq yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya laqad bitna laylatana hadi ma lana asha yace wallahi mun kwana jiya daren jiya abincin dare ma ba mu samu ba na'am kai karanta halin sahabbai haka suka rayu cikin karamin hannu amma talaucinsu bai kama sa bace ko don ta kama addinin Allah ba su yi ba rauni ba samu ko kaɗan bai cikin kawo su cikas ba su cikin damuwa irin taka iya kaji ma wasu miliyaka wasu gidaje ya kaza da matin har yanzu ka tsoron talauci ka tsoron kaza ka tsoron kaza ka mulki kuɗi ma sai wa kada man da yawa kauce ma abinci da zaki mutum ya jaje ma ya huce abinci wa kuna abin kusa mallaka yan miliyaka yan gidaje bai ko da su ne kaga ya shiga cikin problem su abincin ma matsala ce amma bai ce musu kuɗi ka zauna an ba dalili ba ba sama da gama da zo iya yawo iya ƙarya wani neman a taimaka mashi kaza ko iya yawo mutane yawon talauci neman ta talauci a rayuwa kurin mutane zai cikin mutane ko kuya bi na zo da gari kaza ƙarya ce ki ƙarya ce ki Allah mutane a yanzu a taka abin da sayi ne a tausaya mashi shi kuma lasa bai sai shiga halin namu abin zai abin ya zama kasuwa zama ya zama yau da kullum ma ba gane ma na gaskiya ba gane mata kullum ya zama kaman karon wasu haka suke rayuwar su kullum dabara sabai wala da wuya ka san halin su eh dole suna rayuwa cikin matsala wa tayi wuce ba ma magana mu mutum kwanaki zai bici ba jibi da bar awa bugu rana zai ce cewa zan waye ita wani lokaci abin ya ya zaki iya jin yawon ya zo ce babu ko a yi maula sai zo tsare hanya hanya hanya abubakar da abubakar da zo a ce wa abubakar yana bukatar da aya kaza ta sama ko shi so ke abubakar wani gano halin shi iya jin yaunin ya ce babu iya jin yaunin ya ce taimaka ma abubakar duk da ba laifin ajiyar babu amma karamci nasu iya jin yaunin ba ni ya ce ina ce mai wani aya tambayin tambayi kawai ayoyi don ya gane hali na a cikin hikima abubakar ce kayi abubakar bai gane bai gaba da kyale ne umar ya zo na tare umar umar ka tare aya kaza sauran aya kaza da kaza ta kai umar gane huce shi ta ne musu gane ba ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ta gane ma sai dariya ya gane ne ya ce ta zo zo mu zo mu zo mu ta gida suka je gida shi ba annabi gidan nashi menene ba abincin amma ba tashi ba makwabta sun ba su almadara daga makwabta ba tashi wajen ba shi ma ka musu akai an kai almadara alkaɗa a cikin kwanon ka musu aka ce sai madara wanda ka ce a kawo da alaka ɗaya ce ya ce wannan madara shi ya ka tabi kaɗan sai na bace ya ba wani ya ba hari ka je kira abokan ka halar sufa wannan abokan zama ka masala ce ya je kira wasu sai su layi ce shi na ce he na ce ni ni ma bata shi ne ba kuma an ce injin kira su kuma sun mutum zama injin kira su in kasa gaba daya ya ce to ni kuma ce kuma ce nasu da zai to dole kuma dole kuma ya ce dole in da dole in da injin kira su ce na je na kira su baka zo da madara cikin an kuɗa ba annabi kuma bibiyo shi ba shi na kallo ba wannan mutum ya sha ya sha ya sha ya sha ya ƙushi kaɓar ya ƙushi ya bari sojan saba'in ya da kowa ya sha ya ƙushi ta kwaita za a yi za a yi ba wani yanzu da gani ya kai ko ta ta gani ta gani ya kai kowa ya sha an da kallon zai dariya ce zai gani ya kai ta gani kansu wallah ya ta sha sha kai har sha kayan sha tun sauran mu biyu ya kama ce na sha na sha na ce a ƙara ƙara na ce na kuma da yanzu na sha na sha na sha ci ƙara ya ce ina ƙara ya ta sha yadda na ji babu wuri na ce yarsu la babu wuri annabi ya ɗauka gudun shi kenan shan ya ta ƙare wannan ya karanta da mu halin su kake na manzon Allah ne ya adda Allah mushi komi shi ma amma yake jimurewa don wahala annabi yana adda gaji gaji babu na tsaraka abu ya rabaka amma yake jimurewa shi ma shi ma sha wahala da talakawa cewala abu hura cewala wata ran zan haɗi suka ce wani bugun aljani ne so duk kuma ta taba ta yi kurjin wata kurin ya ce bugun aljani abu hura aljani ya bige shi sai kuma ta ba ni wani ta ba ni wani aljani ta kurin yin wata kwata ta kada ni wani lokaci zai haɗi saboda yin waya haɗi kamar shi idan cika juyawa kan bugun aljani ta ni kuma na san yin wata kurin ba komai na talau su ka sabon su ka cikin matsala amma wallahi suna da karamcin roƙo suna jin yaunin roƙo yadda wani ba makawa abu ne mai abu ba bane bana mai sauki sai ruku akwai mai abu ruku a baka abu mai da ruku kurin kamar sana'a ya dole ya darura to muna maganar kenan ya ce ni dai ya rasulullah kenan duk garin nan gaba ce jiya mun kwan daren jiya ba mu da abincin dare ma qal yace fasahab ila sahib sadaqat bani zurayq kaje mai kula da tara zakka sadaka ta banu zurayq faƙon lahu falidafa'i da kaje ka ce ya baka abinda ya tara na zakka ya baka a cikin nan kaje ka huda wannan kin naka wa at'im 60 miskinan wa antafi bi baqiyatiha kina abin da yawa ne kaje ya baka abin da ya tara abin da ya baka a ciki ka huda ka fara ka kuma saura ka ci an bashi dan taimaka mishi nan da ya wuce wa shahid annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam لم ينكر عليه زهاره وانما انكر مسه زوجته قبل العجل na abin su ka mana wannan ruwa da ka maka abin su karantar da mu yayi maganar babu lahi mutum ya ziharin wata guda ko shi ka nan ka nan annabi sallallahu alaihi wasallama bi wa bi min inkarin ba ziharin wata guda da yi shi magana kenan kurin bi min inkarin ziharin wata guda ba da yi amma ya hana shi ma taba wannan mata kahin ajalin da ya ambata kuma ga abin da zai yi dalilin taba ta da yi ka dalilin wannan kafara wannan zihari da yi yanzu sai hukumu wace mai hukumcin zihari ya ce wa zihar haram kaji shi zihari haram li'an Allah wa safahu bi annahu munkarun min alqawli wa zura domin Allah ya siffanta zihari da mummuna wani munkar ne mummunan magana ce kuma wazur kuma ƙarya ce aka Allah siffanta zihari magana ce mummuna kuma ƙarya ce wa an kara alal muzahir Allah ya yi inkari game mai zihari Allah ce alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatihim illa la yuladunahum wa innama la yaquluna min qawl wa innama la yaquluna munkar min qawl wa zura wa inna la la'afu wa inna la la'afuna ghafur yace Allah mai girma da buwa Qur'ani iya cewa alladhina yuzahiruna min nisa'ihim alladhi zahiruna minkum min nisa'ihim wanda suke zihari daga cikin ku masu imani wanda suke wa matan su zihari ma hunna ummahatihim wannan mata ba uwayen su bane in ummahatuhum uwayen su illa la yawladna sai uwayen suka ahe su kiyan ba uwarka bace uwar ta aikace uwarka wannan mata ba sa zama uwayen su ba wasu da wasu uwaye he uwaye da suka ahe su kiyan baka iya mai da matarka uwarka yace wa innahum la yaquluna munkaran min alqawl zura kullum su wannan mutane Allah ce su wannan mutane suna hadin wata magana mummuna da ƙarya kaji abin Allah kai zama zayani suna magana mummuna wannan la yaquluna munkaran min alqawl zura su suna hadin magana mummuna kuma da ƙarya ce suna zura magana ta ƙarya ba gaskiya ba wa inna la la'ifun kafur mu Allah mai rangwame ne mana mai gafara ne kenan ka koma ga Allah ka nemi Allah laihi ne kenan anan shi ce kenan maganar zihari mutum bai iya mai da matar shi uwar shi amma duk da kai wannan laihin da kai shi ne aka ɗora maka ukuba ukubar ka shi ne a hana ka taɓa wannan mata sai lokacin da kai wannan kafara ta 'yantar da bawa ko ciyar da ko azumi sattin ko ciyar da muskinin sattin wasu na kawo masala ta da ake na tahrim hesa mai fasara wannan ai mutum ce mata shi ma haramu ce hesa mai wannan fasara ta kafara ta yantar da bawa ko azumi sattin ko ciyar da muskinin sattin ba haka bane na haramtawa shi kafara baya kafara ce ta rantsuwa duk da anan abin ya zo daidai yantar da bawa akwai wajen bawa amma magana azumi shi na kafara rantsuwa azumi uku ne kafara ta zihari azumi sittin ne kuma ashirin kuma cizin miskini na, na, na rantsuwa mutum goma ne ake ciyaswa amma na zihari mutum sittin ne za a ciyas shi ne bambancinsu wannan shi ne kenan hukuncin zihari in kayi laihi ne haramu ne don alamai siffa da munkar ne kuma ƙarya ce kinan za ka yi kafara ka ci gaba da mu'amala da mataka kun ba a lissa wannan zihari ai a ce ya taɓa ta saki guda a sashi bacikin lissa saki bacikin saki ba ɗaya ba saki ba ne ba kurin lahi ne aka yi an yi kafara shi kenan ina ga nan ne ƙarshen wannan mas'ala yanzu duka bayanai da muka yi dai na sassuka yanzu dai mun ƙari za mu zo kuma na matakin ƙarshe na magana shari'a mun yi magana a satin da ya gabata wancan na matakaiya da musulunci yasa na samun matsaloli da mace da hanyoyin gyara inda ga matsalar bangaren mata ne ga za a gyara bangaren miji ga za a gyara abin ya rikice ga za a gyara kowanne dai bayani ya gabata na magana dai ana neman zaman amma nan za mu zo ƙarshen abin in ya zo ƙarshe kuma shi ma dai Allah subhanahu wata'ala bai bar makara zuba ba ya tsara mana yanda abin ya zo ƙarshe yanda kuma za a rabon da yanda ake rabuwa da abin da ke kan wanda ya sake اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته